من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا آديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرا أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما رضيك عنا اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك وتلاوته على النهو الذي يرضيك عنا اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا وأن تدلك به ألسننا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به صدورنا وأن تستعمل به أبداننا وإنه لا يعيننا على حق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لدعاتك وارزقنا برهم اللهم زدنا ولا تنقصنا وعدنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a cikin wato suratu yusufu idan makamanci ba jiya wato matar sarki ta yi tsira da yusuf alaihi salatu wassalam yusuf yana gudu don ya kare kai ne ita tana gudu don ta cimma bukatarta bayan sun zo gaban sarki kuma aka yi hukunci yusuf shi adda abin nan yusuf shi adda gaskiya a cikin hukuncin da an kai an tabbatar da cewa Yusuf na da gaskiya aka ce to Yusuf a an haza kai Yusuf ka kawo da kai daga wannan ke ko wasu gafiri la zan biki ki roki gafara Allah ubangijinki ya gafarta miki in nake kunti mina khati aka ce Yusuf to kai banza da wannan magana a fashahar habru wa sha'a da yake al'amari ya kasance gidan abin nan al'amru bi baitul imara wato al'amari gidan sarki yake wafi a'ala baitiha gidan sarki kuma a gidan da ya kowane daraja wato shi yasa kwa ganin dattijawa na cewa wato dan babban gida kashewa aure karamin gida eh domin babban gida ko mutum sauri yakan ya ji a ambaci dan gidan nan an kace yayi laifi kaza yana dan tsayawa hijiya don gidan kowa ya san gidan amma in ƙaramin gida na ko tsakiyar kasuwa an ka taho guda guda ka saurari kowa ba ruwa to don gidan wani don eh, dan gidan wani mi sai duk su wuce su tahiyar su to idan mace ta yi aure babban gida aza ta kai ita adda daraja in ta hita duk inda ta ci ta zanna wani na dan gidan wani yayi min kaza yayi min kaza taga ana sauraren ta aza ta kai ita adda daraja ba ta gane ya sai ta bar gidan nan ta aure irin ta daga ko ina ta tai ta ce ya mata kaza sai a ce ta cika an ce an ce ina ruwan wani da ita amma shi wancan darajar gidan nan shi babban gida duk abin da ya taso gida ne mutane na saurare ne saboda Allah ya ɗaukaka shi duk wanda kaga ka ɗaukaka to haka maƙiyanka sun ka ɗaukaka suna so su ji labarin ka wanda ba da daɗi da haka idan ka Allah ya ɗaukaka ka ka kula da wannan to shi na mai lita ya ce al'amuru fi baitul imara al'amarin nan ya faru gidan sarauta wa fi ala baiti a cikin gida mahi girma cikin gidajen misal hadha la yumkinu an yakhfi ala an-nas irin wannan bayyawa ya koyi ga mutane tun matsala ce ta babban gida wasirru idza jawaza isnatayn fa laysa bisirri sirri ko idan ya wuce mutum biyu ya kai mutum uku to ba sirri bane fashahara khabru sai ku labarin ga yayi ta shahara wa sha'a yau watsu wata kallaman nisa mata sun ka dora magana akan matar sarki da, da bawanta wata dawalnahu suka yi ta yawo da maganar nan fi ma bainahunna ga abin da a tsakaninsu wa qala niswatun fil madinati ma'atul azizi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة النفس قد شغفها حبا كلا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وعاتبت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن عاش لله وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم wakalan ne su wato fil madina sai mata suka ɗora cewa cikin madina wato ana nuhin madina ba madinar mai gida sallallahu alaihi wasallam ba wato madinatu misra madinar misra domin nan na matsalar ta faru imra'atul azizi turawadu fataha mata azizu matar sarki ta nemi bawanta abdaha bawanta annabsi ga kai ne ta neme shi ga kai ne kada shagafa hubba haqiqa so ne ya ruhe zuciyarta a hubban tamiz ai dakhala hubbuhu shagafa qalbiha wato so ne ya shiga lungu lungu na na zuciyarta ai gilafahu maboye zuciyarta inna lanaraha mu lalle muna ganin tafi dalalin tana cikin bata fi khada'in mubinin cikin kuskure bayyananne bi hubbiha iyahu ya za ta so bawanta lalle tana cikin bata bayyananne suna ta wannan magana ta watsu cikin gari walamma sami abbi makarihinna lokacin da ta ji wannan makirci nasu ai gibata hinna laha gibar da suka yi mata lokacin da ta ji akwai san kamar na ambata muku mai mulki wato kamar gani ne ko kaka yake abin da yake sani baka sani ne saboda wata hikima ce in Allah ya ba mutum mulki sai ya sanar da shi duwa da aka mulki to wannan yarinya ta san dubaru sosai waɗanda manyan matan can ba su sani ba da ta ji wannan a suna ta mata irin wannan makirci suna ta watsawa falamma sami abin makarihinna arsala ilaihinna sadda ta je suna ta watsa makirci gare ta suna ta giba ta ko'ina sai ta shirya ɗan ƙaramin taro ta aika gayyata su. Wa ta dallahunna mutaka ta tanada musu abinda sai an ɗan jingina sannan a yanka shi. Ai, ɗa'ama mina fawaki wani abinci na a kayan marmari, yuqda bisakin wanda aka yankewa da yuka lil ittika inda sai an dan jingina lokacin yanke shi ala adati mutakabbirin ga al'adan masu girman kai wa huwa al shine wato ɗiyan lemu ta samu musu lemu wato ta samu yuƙaiƙai masu kaihi wakila huwa kullu shay'in yuttaqa ilayhi ko kuma an ce kowane ɗayan icce dai ne wanda dai in dai za a yanka shi sai an duka wato sai an jingina min ad-da'ami wa sharabi na abinci da abin sha wala hadisi saboda hadisan da ce irin wannan ginciya sha gincire ba da kyau amma don haka yace al'adati mutakabbiri bisa ga al'adar masu girman kai wala hadisin saboda hadisan da yace wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la aqulu muttaki'a ni ba ni ci gincire kenan ci gincire gincire wato yana cikin al'adu na mutakabbiri yuqalu ana cewa inna imra'atul azizi zayyanatul baita an ce ita matar sarki ta wa gidanta ƙawa da ta aika a gayyato matan nan sai ta wa gidan ƙawa kamar dai wanda kun ka sani in za a yi babban taro sai a gyara ɗakin taro sai ta gyara ɗakin taro bi alwanil fawakihi da abubuwan marmari wato ɗiyan itace daban-daban duk an ka kawo in an taho kowa ya ci abin da ya kaso wal ma da nau'in abinci wa wada'atil wasa'il ta kawo hilalla ta a'aza wada'atin niswa ta kiri mata allawati ayyarnaha wa'annan da suka aibanta ta wa ata kullu wahidatin minhunna sikinan tabba kowace mace yukar ta sabuwa tacce zabi da kanki abinda duk kika so zabo ki yanka kici wato tabba kowace yuka mai kaihi wa qala li yusuf tace ma yusuf wa huwa fi ahsani ma yakunu yana cikin halin da yake kowane hali kyau domin wannan hali na an kasa shi na sarki amma inda ya hito halin bawa yake can inda take amma yanzu tun da ta yi gayyar baƙi sai ta sashi ya shigo cikin hali na sarauta a wahuwa fi halin yana cikin hali a hasanu ma ya kunu mai kyawun wadda na ɗa namiji ke kasancewa na daidai fi sinni salasin wa talatin daidai shekaru ne sun kai talatin da uku wa ƙadi odiya shaɗarar hasani an ba shi rabin kyawo duka kyawon duniya gaba ɗai an raba biyu yusufa adda kumatun yusufa adda kashi guda kun ga wannan namiji na ko namiji ya kalle sai ya koma kallawa bale mace wakila ƙadi wa risahun min jaddatihi tsara an ce wannan kyawo ya gade shi daga kakatai saratu wa kana hasanu waje kyawun huska ta yana da kyau ja'adu sha'ari yana da gashi wanda yake mai baki kwarai kuma gajere dakhamal ainaini yana da idanu manya kun san manyan ido kawa ne musawal khalqi halitta ce ta daidaita baya da goggociya ko ina abyadul launi launi ne fari ne tas galizu sa'idaini da mutsane guda biyu suna da kauri kun san kaurin da mutsa wato ƙawa ne, wal'adadai ne, cinayin hannuwa ne kuma, can wuta san mace ne su ma suna da kauri, wasa ƙai ne, ƙwabri ne suna da kauri, hamisul baɗa ne, ciki ne baya da tudu. Sagira surra cibiya ce ‘yar ƙarama ce, wa kana iza ta basama ya kasance in ya yi murmushi, an kai wani abu ya ji daɗi ya yi murmushi, zaharar nurumin da wa sai haske ya bayyana ga dariya ce. wa iza takallama zahara min sanayahu in yayi magana sai haske ya bayyana daga hauru tsakiyar hauru ne kai wala yasdi wa ahadun wasfahu ba wani da zai iya samun iko ya sabanta surar yusuf tawo ne yahi karhin ka iya fadin wanda yake to yana cikin wanga hali sai ta ce mai ukhruj alaihinna tashi ka hita wajen matan can wa kana yakhahu min mukhalafatiha shi yaro ne mai ladabi saboda haka yana jin tsoron ya saba mata fakharaja sai ya hito wa qadara aynahu haqiqa sun gaishi wa habasatu fi makani akhar tace mai tai dan wurin can kai tsaye ya koma yayi tsaye duka idon matan sun ka koma gare shi ta hana mai wucewa tace yayi tsaye nan bawanta ne yayi tsaye falamma ra'aynahu sadda sun ka ganshi a azamnahu suka girmama shi wahamnahu suka ji tsoro nai wadahishna sun kadime inda ru'yatihi jamalihi saboda wurin ganin kyawu ne wa alaihi nurun nubuwa gashi da hasken annabci wasima arsala gashi da sifar manzanci wa atharu khudu'i gashi da alamar tsoron Allah wa kana zalikal jamalul azim wannan kyawu mai girma maqarunan bitilkal haiba yana hade da wannan haiba wal hai'a da wannan sifa to yana tsaye suna ta kallo ne fata ajamna min zalikal khala sun kai mamaki ga wannan hali fala jarma babu shakka an akabarna hudan sun girmama shi wa waqa ru'ubu tsoro ya shiga bi qulubihinna cikin zukatansu al mamlu'atu bil awadihi wadda take cike da soyayya li awwal ru'yatin farkon gani ne duka zukatansu ta cika da so ne suna kallo ne suna jin dadin kallo kowa ce ta rika yuka ta rika lemu tana yankan lemu ashe hannunta na taka yanka bata sani ba saboda jin daɗi shi in kana jin daɗi wahalar da za ka jiya ta shiga jikinka haka ji ta ba ya kaɗan na ba in kana cikin jin daɗi sadda mai ni'ima man imci sadda zai ji zahi ya kai gare shi wahala ta kai ko ina saboda haka wakata ana aidiya hunna sun ka yanki hannayensu bisa kaki ne da yuƙaiƙai walam yash'uruna bil alami ba su ji raɗaɗi ba li shughuli uqulihin nabi yusuf saboda hankulan su ta shagala da yusuf wa qulna hasha lillahi suka ce tsarki ya tabbata wa Allah tanzihan lahu tsarki ya tabbata ga Allah ma hadha basharan yusuf ba mutunna ba wanga ba mutunna ba in hadha illa malakun karim wannan ba kowa bane face mala'ika ne mai karamci lima hawahu min hasan saboda abin da ya tattaro na kyau alladhi la yakunu adatan fi nasmati bashariya wanda irin wannan kyawu ga al'ada ba a samu ne daga tsoka irin ta mutum. Wafi sahihi innahu odiya shaɗarar Hassan, an ba shi rabin kyawu. To Yusuf ake na shi haka Allah ya abi ne, to su mutane kun san ga al'adar mutane, in sun ka ga mutum mai kyan sun shi abu kamar mala'ika, aza suka yi shi mala'ika ya haifi kowa kyau, ai mutum ya haifi kowa kyau. Mutum ya haifi mala'ika kyawun laƙadai halaƙanar insana, fi a hasani ta ƙawimin hakika ma halicci mutum cikin imantawa mahi kyawu saboda haka babu abu mai kyawu mutum inda ya ga kyau na ka gani ne da wasu gwalmadadin ƙawawa da wata mukaɗaɗɗun kumatu e ka gani ne haka ne ya yi mala'ika kyawu in dai jinsi aka nihi amma guda guda wani mutum bai yi kan mala'ika ba amma in jinsin mala'iku aka nuhi jinsin mutum ya yi shi kyau. Saboda haka idan mutum ya rantsuwa ya ce, Billahi lalzi la ilaha illahuwa, ya hita kasuwa kamin ya dawo mata ta yi ta yi mala'ika kyawu, ko ya sake ta, ko ta yi mala'ika kyawu ko ya sake ta sake uku. To ya ta ya dawo mata ta yi ta yi mala'ika kyau tana nan ko sake guda ba ta yi, ta yi mala'ika kyau. ai mutum Allah ya karrama shi karramna bani adama wa faddalnahum alal alamin Allah ya gafarta mana qalat wa zalikunna قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين
to qalat imra'atul aziz da mata aziza ta ga irin wannan dimewa da sun kai ita da ta zanna da shi shekaru da dama cikin gida a sai so guda ta neme su ga su sun gane cikin yan mintoci kaɗan kowansu ya kama sonai ta gane ashe ita ta yi hankuri to ƙala timra'atul azizi sai matar sarki ta ce lamma ra'ad ma halla bihin lokacin da ta ga ɗemuwar da ta sauka gare su wa qad tabarra'a min malamihin kuma ta kubuta daga zargin su kun ga matar sarki ko kun ga duk 'yan siyasa gwada kuka ɓaci wanda duk ya gayyace ku gida nai in ya in ya ga dama yana samun yana samun abin magana gare ku duk wanda ya gayyace ku gida nai in dai mai mulki na wato sai kun gane shi an namiji ashe ku mata ne duk zage-zagen da kaga kuna yi masu mulkin nan da kuke gani duk abin da kaji ya bayyana daga mai mulki ya bayyana abin nan yawa yayi in ba haka nan ba bai bayyana hankuri gare su kun ga ga matan sarki ta ta yi ta hankuri har abin ya bayyana amma ku dibe su minti guda ko biyu ga sunan zargi ya bayyana gare su wa qad tabarra'a min malamihinna ta kubuta daga zargin su wa safiran min haya sai ta kakkabe kunya baina aqraniha tsakanin tsararta tacce to ga ku fa zalikunna alladhi lam tanani to wanga dan mutumin shi da kuka zargi na game da shi to ga kuku ni shekara ta kaza tare da shi ga kuku yan mintoci kaza shi na kuka zargi na bihi fi hubbihi ga so ne bayanin li uzri kun ga bayani ne take yi ga uzrinta wa qadara wa qadara wa tuhutacce to na na bidai na bidai annabi shi ga kaina na bidai ku ga ku yanzu minti gura me yan mintoci kadan dukkan kama so ne balle ni da ya shekaru to na bidai fassa a sama na biɗe shi ya hana kai ne imtana'a wasinu fi abin da fassa a sama ka za'idatun asaluhu ita sama wato ya kare kai ne ala wazin ifta'ala zida li yadulla ala sautin mar'a an ƙara sinan don ya nuna sautin matar alhazina wadda take cike da damuwa alal itisami akan yuso ya kame kai ne ya ƙi mata abin da take so wa harkata badaniha kuma sinu din yana nuna motsin jikinta inda hikaya lokacin da take ruwaito magana wa izhar da afiha amamahu tana bayyana raunin ta gaba ne wa ma'a zalika masafa da minhu shay'an yusuf yusuf ne duk da abin ga da tayi bata samu fa'ida komai ba yana nan daram bai saba ma Allah summa allalal lawataha ta illanta wato tsoron ta bi kauliya da cewarta wala illam yafa'al ma amuruhu bihi wallahi wallahi in bai yi abin da na umarce ba layyujan na wallahi sai an kai shi gida yayi in bai yi sabon da na sashi ba wallahi sai an daure shi gida yayi wala yakunan min sajidin wallahi zai zama cikin kaskantattu shi gidan yari yana da al'ada duk wanda an kai gidan yari an walakanta shi tace wallahi zai je gidan yari wallahi zai walakanta kun jita rantsuwa uku wala in wala illam yafa'alu ya ya fa'alu ma ya fa'al ma amuruhu bihi kun ga lamu lamul qasami la yujjananna lamul qasami wa la yakuna lamul qasami duran tsana tsana ta kai don ta cin mu bukatar ta fa kana fassara ihtisamu wa bit takabbur alaiha kamar ta fassara yi iya wanda yayi yayi mata abin da ta kaso girman kai na yayi kun san su sarakuna in suna cewa kai kaza in ba kai sai su ga girman kai gare ka wahiya mawalati kuma a wahuwa mawalati ita ce uwar gida ne kuma ta sashe ki ta ga a girman kai ne wasu kutuhunna matan ga duk suna zaune sun yi shiru tana magana to shirun da sun kai ya dullu ala istimrarihinna ya nuna suna nan sun doge fiddihisha cikin ɗayan wannan wala ya arihuna ma za ya kulla ba su san abin da za su cewa ba hatta in faddal majalisu har majalisa ta wace fantashar kalamu magana ta watsu cikin gari wata adam al'amru al'amari ya girma wa ta daƙatil biladu bi yusuf wa daƙatil biladu bi yusuf gari garuruwa ta yi kunci ga yusuf ko ina yusuf ake magana ko ina shi aka magana faɗalaba min rabbihin najata sai ya nemi tsira ga ubangiji sai ya ɗauki buta matsala in ta kai ma ko ina da hannu biyu kaka ɗauka buta kai ta alwala kana sallah kana ta roƙon Allah mahita Yusuf ya ɗauki buta da hannu biyu qala rabbi rabbi sijna ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay ya Allah akai ni gidan yayi dan abin nan duniya ba ta zaunawa ga yare ga Yusuf sannan ko ina kowa magana Yusuf ya kai sai ya ce rabbi as-sijna ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay zuwa gidan yari ya hi soyuwa garan bisa ga barnar gada suka kira na gare ta wa illa tasarru anni kaidahunna idan baka karkatar da makircin su ya barni ba asbu ilaihin zan karkata gare su ai asir asir zan kasance zuwa gare su wa akun mina jahilin ai asir mina jahilin in zama cikin jahilai almuznibina masu zunubai alladhina la yanzuruna ila awaqibil umuri wayanda ba su kallo ga aqiba al'amura wal qasar bidhalika du'a abinda yake ni addu'a ta yake ga wannan wa illa tasiru anni kaidahunna azbu ilaihinna wa akun minal jahilin wannan addu'a ce ta mutumin da ya ji tsoron sharrin mata duk wanda ya ji tsoron sharrin mata to wannan addu'a ce babba in ka rike ta kana ta yi wa illa tasiru anni kaidahunna azbu ilaihinna wa akun minal jahilin addu'a ce mu jarraba kowa ka yanta Allah zai tsare shi daga sharrin mata bari ku ji Yusuf yana yin ta ba ku ji bari ku ji abinda Allah zai ce mai fasaja balahu فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم yana ta addu'a yana faɗi wa illa tasirwa anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akun minal jahilina Allah ya ce fasajaba lahu rabbuhu du'aahu sai Allah ya ansa mai addu'a wannan addu'a ce mujarrabu matasa ku samu kanwa mai kaihi kuma ku rike wannan addu'a ka sha kanwa ka rike wannan addu'a to za ka rayu matashi haka ya aure baka bata kurciyarka ba wannan addu'a kun ji ta majarraba ce Yusuf yana yi Allah ya ce fastajaba lahu rabbuhu sai Allah ubangiji ne ya ansa mai du'a awu addu'a fasarafa anhu kai da wannan ya karkatar da makircin mata ya bar shi innahu shi Allah huwa samiu lil qawli shine mai ji ga magana al alim bil ahwali kuma shine masani da halaye ya Allah ya samiu ya alim ka taimaka mana Allah ya sami ya alim ka gafarta mana zunubanmu Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana Allah ka sanyaya mana zahin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin Ramadana Allah ka gafarta mana ya sami ya alim to kun ji wannan inda aka ƙare ita wannan kissa ta zaman Yusuf gidan sarki daga rijiya ya faɗo gidan sarki to jin gidan sarki ma kun ji ba daɗi ya ci ba kun ji abin da ya faru kuma to walan ma wasal al'amru ila hadha haddi lokacin da al'amari ya kai ga wannan hadi wannan haddi wato wannan bagire a wa qadda yusuf rabbahu an yahfazahu yusuf haƙiƙa yayi addu'a ga ubangiji ne ya kare shi min hadhil fitina daga wannan fitina al'azima mai girma to istajaba Allahu lahu sai Allah ya ansa masa bijalil rijali yahtamuna al'amri sai ya sanya maza duka mazan ƙasa sun kahimmantu da wannan al'amari domin matan manya kowace ta hita batun mijinta Yusuf da Yusuf a shiga kwana ta ki kwana ina Yusuf Yusuf Yusuf shi Yusuf damuwa ta dame shi na karkata da sun kai gare su maza damuwa ta dame su na karkata matan su gare su mata damuwa ta dame su na rashin samun Yusuf saboda haka Yusuf na ta addu'a sai mazan sun ka dauki mataki don su kare matansu wai ta shawaru na fi ma yasana'una suna shawara ga abin da za su yi bi Yusuf fatadma innu qulubu nisa'ihim don zukatan matansu ta natsu wayan saunahu su mance da Yusuf suna ta tunani can sun mabada lahun min ba da zalika.
Sun mabada lahun min ba da mara aula ya fila ya sunun na huwa hatta hin. Wada kala ma'awun sijina fatayan. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله إلا نراك من ال...
To, sun ma ba da zalika, wato summa badalahum sannan ya bayyana gare su min ba'di ma ra'awul ayati bayan sun ga ayoyi domin duk binciken da sun kai sun iske Yusuf ba bai bidi matar sarki ba kuma Yusuf babu ruwa ne da matansu aya ta bayyana gare su Yusuf ba ruwa ne da duk harkokin da suke ciki to aya ta bayyana gare su addalala ala bara'ati Yusuf wadda ta nuna Yusuf yayi bara'a daga duk abin da suka jingina mai to sai suka ga layajunun nahu lalle dai magani ne kai dai akai shi gidan yari hatta hina har zuwa wani ɗan lokaci ai ilahina ilahina yanka dewa fihe kalamun nasi zuwa ga lokacin da maganar mutane za ta yanke game da shi to sun yi ittifaki ga akai shi a tsari fasu jina sai an ka kai su an ka kai shi gidan yare an ka kulle shi tare da addu'a ta kun san shi yayi ta addu'a rabbi sujina ahabbu ilayya shi na yayi wannan addu'a a kai shi gidan yari to gashi na an samu addu'a ta bala'i in ya taso babu makawa to ka nemi ɗan ƙarami ya yi kabari ka waɗa cikin babba domin yaro matashi in tarihi ne ya ɓaci an ka tuhumai da wata mace cikin mata an ɓata mai tarihi saboda haka zama gidan yari wahala ce amma ya yi sauƙi ya yi sauƙi yaro kake wahala ba ta ƙara maka komi sai ƙarhi wahala ba ta ƙara ma yaro komi sai ƙarhi babba ne an ba ta ƙara ma komi sai rauni amma yaro ƙari ɗaya wahala ka ƙara mai Allah shi tausaya mana wa dakala ma a jina fata yana ga Yusuf nan za ana gidan yari da shi an zo da shi bakin gate ana mai tambayoyi wasan gidan yari in an zo bakin gate da mutum an kawo takarda ta kawo shi gidan yari sai su an sa su diba su ga laifi ne sai ce mai me kai wai don a banna mare me kai kuma an fa gani ga hega takarda a wuce da kai dai a baka daki ba ai sai a ɗore maka tambayoyi don a ƙara walakanta ka to yi zuwa nan yana ansa tambayoyi sai ga wasu yara guda biyu an zo da su gulama ne wato matasa bayi guda biyu lil maliki na sarki a hado ma saki ɗayan mai ba sarki giya ne wa akharu sahibu da ami ɗayan kuma abinci ya ba sarki wasan su manya wato a mai ba su abinci daban mai ba su kayan shaye-shaye daban ko da ba su shan giya wanda ka kawo ruwa da sauran kayan shaye-shaye shi kuma daban yake to shi ma wannan sarki zamanin su giya ce su suke sha ba abin mamaki bane kun ji sarkin maga Yusuf ya musulunta don haka kamin zuwan Yusuf duka gwamnatin ba ta musulmi ta ba to wa sababu sijini ma dalilin a kai waɗannan yaran sarki gidan yari anna ahla misra aradu qatl malik wato lalle mutanen Misra sun yi niyyar su kashe sarki Aryanu ibn Walidi al-Amaliki wani sarki ne gare su Rayanu to shi wannan Rayanu wanda tarihi ne ya gabata jiya to sun so su kashe shi waja'alu lahumu rashawa sai sun ka safa masu bashi abinci da abin sha sun ka basu wata rashawa wato wani dan kuɗi na rashin gaskiya ala an yusamma al-maliki akan so sama ya summa ala an ya summa almaliki akan su sa summu wato guba ga sarki bi da amihi ga abinci ne wa sharabi da abin sha ne fa ajaba duka yaran suka karba to lokacin mutuwar sarki bai yi ba bayan sun karba summa inna saqi nadima waraja sannan mai ba sarki ruwa da giya sai yayi nadama yadda ya ce gaskiya shi bai iya kashe sarki gaskiya bai yadda ba ba zai ba shi guba ba. Warkabazu, kabilar rashawa mai ba da abinci shi ko sai ya karɓi rashawa ya ce shi kan zai sabu ba. Wannan kuɗi ai ko sarki ya mutu sun ishe shi rayuwa. Kun ga mutane biyu ne, amma guda ya gamsu guda bai gamsu ba ana so a cuta ma sarki. Falamma hadarar da'ama a baina dai almalik lokacin da mai abinci ya kawo abinci gaban sarki. kala lahu saki shi mai ba sarki abin sha sai ya ce masarki ranka ya dade lata akul ayyuhal maliku ya kai wannan mai mulki abincin nan kaka ci shi fa inna da'ama masamumun lalle abincin na an sa mai guba kaka ci sai mai ba da abincin nan ya ji kunya wa kala kabbazu shi ko mai ba da abincin mai kubza din da an ka kawo ruwa da kayan shaye-shaye sarki zai sha Ƙala la tashrab ayyuhal maliku sai ya ce ya kai wannan sarki kakka sha ruwan nan wa inna sharaba masamuman lalle abin sha na an sa mai guba kun ga sun rike ta sarki kowa ya soki abincin wani to babu shakka in kana da mutane guda biyu wanga dama wanga hauni sun kai jayayya ga wani abu guda to ibin ciki yana da asili ibin ciki akwai mai gaskiya cikin su akwai wanda bai da gaskiya saboda haka da sarki ya je wannan sai ya gane akwai wani abu da a cikin matsalar ga su biyu duk sun san shi wa qala maliku lisaqi ishrab min asharab sai sarki ya ce mai bada abin shan nan dibi abin shan ka kasha ya ce ah zan sha a kawo ya dibi koyi fashe riba ya shayi don ya san babu guba ciki wa qala lil sai sarki ya ce mai khubza kai mai abinci kul min dam fa aba ya ce wallahi na faɗai wallahi ba shi ban ce wannan abinci aka yi aka yi ce wallahi bai ci ya sai ya samu guba wa udi ima min zalika da'ami dabba sai aka samu wata dabba an kadi bi abincin ga aka bata fa halakat ana bata nan take sai ta mutu kun ga alama ta bayyana akwai guba cikin abincin kala abin nan daga nan fa'amara bai hafse ma sai sarki ya ce a ɗaure su domin su duka abin tuhuma ne. Wanga ya sa guba, wancan bai sa guba ba, amma wanga da bai sa guba ba shi ya ce ka a ce abincin wanga, akwai guba ciki kenan ya sani. To ku yi bayani kaka an ka yi, ku duka kuna da masaniya da wannan guba. Ku lura da wannan ku masu mulki ba, ku lura da wannan yadda aka gane abubuwa, duk wanda yake bisa ga mulki yana bisa ga haɗari. wanda yake bisa ga mulki yana bisa ga haɗari illa dai in Allah ya taimake shi ya kama Allah zai samu sauƙi to faƙala da ya ce musu ya ba da umarni a ɗaure su fattafaka annahu ma da kalama a Yusuf sai al'amari ya yi daidai sun shigo gidan yari tare da Yusuf fara'a ya hu yu'abbir ru'ya sun ka ganshi yana fassara muhalkai faƙala lanukhbirannahu lanakhtabirannahu sai suka ce wallahi za mu jarraba shi tun da fasaran maliki ya kai za mu jarraba shi qala ahaduhuma wa huwa saqi shi guda daga cikin sai yace shine mai ba sarki abin sha wa ismu sirham sai yace ma yusuf inni inni arani a asiru hamrani na malikin na ganni ina tatsa giya ina ba sarki yana sha wato kenan na mawalikin an saki ni daga gidan yari na koma ga aikina ina tatsa inaban inabi na takhizu minhu hamran muna riƙon giya daga inabi wa qala akharu sahibu da'am shi ko mai bada abinci wa ismu birham shi ko suna ne birham sai yace inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzat shi wancan da yace ya mawalikin ya koma ga aiki ne mawaliki na yayi da gaske shi mawaliki na amma shi ko wanga na baya mai ba da abinci da ya ce ya malikin inni arani a hamilu fauka ra'asi khubzan ni na malikin na ga na ɗauko hubza saman kaina ta akulu ɗairu minhu tsuntsaye na ci gare shi shi bai maliki ba ƙarya ta yayi wancan maliki na yayi kuma ya faɗi wa da ya gani wanga ƙarya ta yayi kuma ya faɗi abin da bai gani ba suka ce nabbi'ina bi tawilihi ka ba mu labari da fassara wannan maliki nabbi'ina bi tawilihi ka ba mu labari da fassara wannan maliki ai bi ta'biri inna naraka mina muhsinina mu muna ganin ka kana cikin masu kyautatawa wal ihsanu huna bi ma'ana al ilmu muna ganin ka kana da ilimi ai al alimina kana cikin muhsinina ai al alimina bi ta'birir ru'ya don kana fassara maliki awa min alladhina yuhsinuna al-ishra ko kuma kana cikin waɗanda ka kyautace zamantakewa linnasi ga mutane lima ra'au sulukahu to lamma ra'au sulukahu lokacin da suka ga suluki ne ma'asajina ma'al masajina tare da abokan zama gidan yare hursunoni to wannan mu'amala da sun ka gani gare sai suka ce muna ganin ka kana cikin masu kyautatawa ba mu fassara mu barki Yusuf ya binciki malikinsu, ya gane wannan da ya malikin ya koma ga aiki ne za a sallama ya koma ga aiki, amma wanga da ya ƙarya to za a kashe shi. To, mai wa'azi Yusuf mai wa'azi da tausayi sai ya ga kamin in fassara mai mahalki kamin a kashe shi bari in yi mai wa'azi ko yana musulunta ko an kashe shi a kashe musulmi ya shiga aljanna kun san su mutanen Allah inda duk suke ba su barin aikin Allah gidan yari an ka kawo shi amma bai barin aikin Allah aikin Allah zai yi gidan yari qala la ya'tikuma da'amun قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبعتكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون to qala lahumma sai Yusuf ya ce musu mukhbiran yana mai jarraba su yana mai mukhbiran yana mai bada labari annahu aliman bi ta'birir ru'ya yace gaskiya ne ni na san hasaran mawalki saboda haka yana shaida muku layati kuma da amun babu wani abinci da zai zo maku turzakani wanda za a ciyar da ku shi fi manami kuma cikin kwananku babu wani abin da za ku yi maliki na abinci cikin kwananku illa nabba'atu kuma bi tawilihi sai na ba ku labari da fassara ta bil ya kaza falke cikin kwana za ku yi maliki amma ni falke zan ba ku bayani ne qabla an ya'tiya kuma tawiluhu kamin tawili ne ya zo maku faƙala lahu sai suka ce mai ai haza ilmul arrafina ai to wannan ilimin bokaye na ai bokaye ka ba da labari malaman duba wal kahana da bokaye su ka ba da labarin abu kamin ya bayyana fa min aina laka hadha al ilm ina ka samu wannan ilimi da zaka ba mu labari abinda mun ka gani cikin mawliki ina ka samu wannan ilimi fa qala ma ana bikahinin wala arrafin ya ce ni ba boka nake ba ba malamin duba nake ba wa innama zalikuma allamani rabbi mimma allamani rabbi dama wannan ni yana cikin abin da ubangiji na ya sanar da ni kun ga fihe hassun ala imani ma cikin wannan akwai kwadaitawa ga imanin su wakila lamma qassa alaihi ru'ya an ce lokacin da sun ka karanta mai mahalki kariha an yu abbira lahuma yayi kyamai ya fassara musu hina sa'alahu sadda suka tambaye shi aminna lima alima saboda abin da ya sani mina makaruhi lahadi ma fassara tai a biƙa mata ga mutum guda daga cikin sun da kashe shi na za a yi wa arada an su'alihi ma sai ya kauda kai ga tambayar su wa akhadha bi ghairihi ya shiga cikin wata magana wadda ba ita sun ka tambaya ba min izharin mu'jiza ne ya bayyana mu'jiza da ke tare da shi wa nubuwa da annabci wa du'a ila tauhidi yayi ta kiransu zuwa ga tauhidi li'annahu alima anna ahadahuma halikun dun ya sani gudan su mutuwa zai fa arada an yudkhilahu bil islam yaso ya shigar da shi cikin musulunci kamin a kashe shi fa bada bi izharil mu'jiza li hadha sababi sai ya fara yana bayyana mu'jiza domin wannan dalili fa qala la yati kuma da'ama abinci ba zai ba zai zo maku ba ila har zuwa ƙarshe summa qawwahu sanne ya karfa wannan magana bi kauli da cewa tai inni taraktu millata qaumin ni na bar addinin mutanen da la yu'minuna billahi ba su imani da Allah wa hum bil akhirati hum kafirun kuma su sun kafirce wa lahirarsu wannan addini naku ni na bar wannan addini na kafirce mai ni musulmi ne ni ba ni addinin kafirci irin naku kun ga sun yarda cewa mutumin kirki na to ya ce addinin su bai da kyau kun ga mai sauki na su bi shi tunda sun yarda da shi wannan shi ar dalilin wannan tunatarwa ta shi to in ka bar addinin manawa kabbi yace wattaba'atu millata abai واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذا من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون da kace ka bar addinin mu addinin wa za ka bi yace wattaba'atu millata abaiya ni na bi addinin ubannina su wane ne ubanninka yace ibrahima don kaka ce ni ma zan bi addinin ubannina ashi ubanni ne ubannan kowa na su ibrahima ne yace na bi addinin babannina baba ibrahima alaihi salatu wassalam wa ishaqa da Ishaqa ɗansa wa Yaquba da Yaquba ɗan Ishaqa ma kana lana ai ma kana yambagi lana an nushrika billahi min shay'in mu kan gidanmu ba shi wa gare mu mai shirka da Allah da wani abu le ismatina domin Allah ya tsare mu jama'a ku dibi maganar Yusuf ma kana lana mu gidanmu ba shi wa gare mu an nushrika billahi min shay'in annabawa a ɗiyansu suna yin abubuwa da yawa, amma abin da addawaya sai kafirci shi addawaya. Amma ko shi ana samun masu yi don kunga ɗan gidan annabi Nuhu Kana'ana, kunga wanda ya kasance. Saboda haka shi ma ana iya samu amma dai da waya, ɗiyan annabawa mahi yawa ba su yin wannan, amma ba wai ba su yin wasu abubuwa ba. ai wasu abubuwa na iya aukuwa saboda hadisin da ya ce kullu bani adama khata'un ai kuskure mai yawan aukuwa ne ga kowane mutum kuma daga cikin mutane sai tsararren Allah annabawa kenan saboda haka bashi yawa gare mu mai shirka da Allah da wani abu zalika min fadlillahi alaina wannan fa yana cikin falalar da Allah ya gare mu wa alan nasi da kuma mutane Allah ya yi mana wannan falala kuma ya yi falalan nan ga mutane don Allah ya ba ku malamai na ƙwarai cikinku, falala ce daga Allah. Allah ya ba ku malamai na ƙwarai cikinku, falala ne daga Allah. Walakin na akasaran nasi la yashkurun Allah, sai dai mahi yawan mutane ba su gode ma Allah, wa yi shirkuna sai su ɗora shirka, sun masarraha bihi abin nan bidu'a'ihima sannan ya bayyana bidu'a'ihima da kiransu ilal iman wa qala ya sahibai sijin يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله والواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون
ya sahibai sijil Yusuf na magana ya abokaina guda biyu na gidan yari Allah sarki Yusuf annabin Allah dan annabin Allah jika annabin Allah abokainai yan gidan yari kuma abokan gana shi miyagun mutane wa'anda ka bada su kashe sarki yan ta'adda sun zama abokan Yusuf gidan yari masu neman su kashe shugaban ƙasa yau suna abokan yi so cikin gidan yari gidan yari mai kwashe-kwashe shi yasa ya zama azaba kaga mutum ya san mutum barawo na rikakki ya zama aboki da gidan yari in kun ka hito sai ka ga ka san barawo na barawon kwarai ya kawo ma ziyara gidanka aboki ne kake ko don yanzu don ka hito ko hito can da ana ce ai ba kai ma iya zama baka gane ba ina wani imin kaza ne imin kaza ne an shi kaza an shi kaza to Yusuf sarki dan sarki gashi yana abotaka da su gidan yari ya sahibai sujin ya abokai na biyu na zama gidan yari a arbabu mutafarriquna khairun shin yanzu alloli daban-daban su suka yi muku alheri ga bauta amillahu ko ko bauta wa Allah alwahidu guda alqahar mai jayi khabrun wa wato abin nan bi ma'ana istifhamu taqrir wato abin nan a a abin nan amillahu alwahidu alqaharu khairun ko ko Allah wanda a guda shi ya zama alheri wannan tambaya ce ta tabbatarwa wato Allah guda shi ya zama alheri aka daita shi ya Allah ya wahidu ya qaharu ka taimake mu karin jayar da mu daga bukatanmu amin karin jayar da mu daga shedan da kuma mataimaka ne amin karin jayar da mu daga dukkan abin da baka son ayi Ya wahidu ya ƙaharu, ka ƙara mana imani da tsoronka, ka ƙara mana kariya da tsaronka daga cuta kowace iri, ya wahidu ya ƙaharu. Mata abu duna min duni, abinda kuke bauta wanda ba Allah ba komi ba ne illa a sama'an sunaye ne kawai, sammaitu muwa kun ka zana mata suna ku, ai sammaitun biha a sanaman kun kai mata suna gumaka. an tuma aba ukun da ku da babannin ku kun kaza na mata suna ba Allah ne ya saukar da ita haka nan ba ma anzalallahu bi abiha ai bi ibadati ha min sultani Allah bai saukar da hujja ko guda da bauta a goma kan gana ku ba hujjatu wa burhan inil hukum babu hukunci ga kowa illa lillahi sai ga Allah wahdahu shi kadai amara Allah ko yayi umarni Allah ta abudu illa iyyaka ku bauta kowa sai shi dalika tauhidu wannan tauhidi addinul qayyim shine addini madaidaici almustaqim wanda a madaidaici walakin akatharan nasi sai dai mai yawan mutane la ya'lamuna ma yasiruna ilai basu san abin da za su kasance gare shi min azabi da azaba ba ko shirku ne shi yasa suke shirka ko ni sanci shirka duk abin da kun kaje an ce shirka na ku taka makan ku birki ko menene ku taka makan ku birki game da shi ya sahibai sijil يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين Yusuf ya ci gaba ya sahibai sijin ya abokaina na zama gidan yari, Allahu Akbar. Yusufu yana ta magana yana ta kiran ‘yan gidan yari, ba ya da aboki sai su. Annabin Allah, ɗan annabin Allah, jika annabin Allah. Amma duwa ga wahala, ɗiyan annabin Allah sun ka kawo shauran. Ɗiyan Yaƙubu ya nai suna a sanadiya. Saboda haka kamar waɗanga suna a kusa gare shi na yaka ta magana su, ya abokaina, ai, a saƙi. ya sahibai tijan amma ahadukuma amma gudanku a saki mai shayar mai shayarwa ga sarki fa ya kharju ba'da talatin bayan kwana uku zai hita da gidan yari fasara malikin ku kenan bayan kwana uku za a fitar da shi daga gidan yari wa yasqi rabbahu khamra ya ci gaba da shayar da mai gida ne sayyidahu khamra ya ci gaba da ba mai gida ne giya al'adati wa da ya saba wa amma al-akhar amma gudan kam fa ya kharju ba'da talatin shi ma bayan kwana uku zai hita wa yusulabu in ya haita za a kashe shi a tsire shi wata a kullu ɗaya min ra'asi tsuntsaye ta ɗora cin kai da shi wato a yi mai salbu kun san salbu muguwan mutuwa ne a cire ƙafafun mutum sama a ɗaure sama kai ne ƙasa abin nan miyau su ɗora dalala ga baki ne har ya mutu wanda dai kun kasan kuna wa kaji kun ga wanda kuka wa kaji kun san cewa amana ce zalunci ne babba ya ana so a mutum babba azaba ce a yi mai salmu to shi na kuka wa kaji kun dai gane cewa amana kaji na kuka yi ai kuna gani da yawa wani ka sauka za in nesa na ko da aka zuwa ta mutu wani kuma saliba na hita gaba miyan nan na saliba mutuwa na za ta yi to cuta na tunda ko kun gane cuta ta kwasauka za a rika kawahon ta rika ta haka ko ka rika hika hikanta rika hika hikai ma yana cutar da ita amma dai ya yi sauki yana cutar da ita amma dai ya yi sauki Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu yace shi wannan gudan za a fitar da shi bayan kwana uku fa yusulaba a tsire shi bata akulu dairu min ra'si tsuntsaye ta ci naman kai ne hadha ta'wilu ru'yakuma wannan shine fassara mawalikin ku fa qala sai sun kace musamman shi wannan da ya mawalikin ƙarya mara ina shay'an mu ba mu ga mawalikin komi ba inna madda aina an nara aina dama cewa mun kai mun gani lina lina khubiraka don abin nan don mu jarraba ka wa nu jarraba ka mu jarraba ka a wakila kuma an ce ra'ayina ra'aya ar-ru'ya hakikata sun gama harkin da gaske wa qala yusu yace ko kun gama ko ba ku gama ba an gama hasara wadiya wadiya al-amru ay tamma al-amru al-amri ya kamala alladhi fihi tasabtiyani wanda kuke neman fatawa gare sai ya qawla amru alladhi tasalani anhu al'amarin nan da kun ka yi tambaya gare zai auku kai za ka koma ga aiki kai ko kashi kaza a yi ba ku kun ka tambaye ni ba a mai wani malami mai faɗin gaskiya sadakatu ma an ka zabtu ma kun yi gaskiya ko kun yi ƙarya wadda an ka fassara na ya auku in ka san mu kai malikin ƙwarai ba ka kawai in ka san maliki na kai wannan ba mai ke ba ka kawai ka malikin wasu sun tame ka sun tare ka daji sun yi ta tika ka ka faɗa ma kowa in ka faɗi sai ko haka na ya auku ko kusa ko nesa sai ka sha kashin nan saboda ka in kai mugun maliki kaka faɗa ma kowa amma in kai mai kyau ba da labari don a hassara ma kai kwana da dare kai mahalikin ka tafi makka ka gaga ka kana dawabi faɗa ma mutane masoyi ya ji daɗi ya ce Allah ya tabbatar maki ya ce ka dai ji wani kai malikin ka ce maka da mi a gare ka ya ji takaici don bai son kace shi ko wancan ya ji dadi ya ce Allah ya tabbatar Allah ya gafarta mana wa qala lil ladhi zanna annahu najim minhum sai ya ce ma wannan da yayi zaton zai tsira wato daga cikin su wannan da wa huwa saqi shine wanda zai je ya ba sarki abin sha ne uzkunni inda rabbika in ka te waje mai gidanka ka ambace magana ta ai sayyidika fa qul lahu inna fi sijni gulaman mahbusan zulman ka ce lalle cikin gidan yare akwai wani yaro da an ka tsare bisa ga zalunci don haka ranka yadda ka sa a bincike a hisse bai yi laifi ba ku ji so shi ya yi addu'a a kai shi gidan yari amma gidan yari ya isa mahita ya karɓa malam gidan yari ba ya da daɗi ko da ku kai a sarki an baka sarkin gidan yari an ka ce amma ka kai to ba za ka ji daɗi ba saboda ka ga Yusuf nan na bi daure hita fa karaja da sai mutumin ya hito fa'ansahu a saƙi, ai wakila Yusuf a shaiɗan, shi mai shayawar, shaiɗan ya mantar da shi, bai faɗi saƙon Yusuf ba, ko kuma shaiɗan ya mantar da Yusuf, ya mance da Allah na sane da shi, sai ya ce yana biɗa taimako wani, ya mantar da shi zikirar rabbi ambaton Ubangiji ne. Falabisa, sai Yusuf ya zanna, ai makasa Yusuf ya su jini da asiri, Yusuf ya zanna gidan yari wato wasu ‘yan shekaru, ila saba'an, an ce shekara bakwai. aw tisan ko shekara tara aw bid'an ko kuma wato wani yanki da bai kai goma maduna ashara wa bil hadisi cikin hadisi an ce rahimallahu akhi yusuf Allah shi tausaya ma dan uwana yusuf law lam yaqul inda bai ce udkurni inda rabbika da bai bidi taimakon wani ba yace mai wai ya ambace shi wajen mai gida ne lama labisa bisijini sab'an da bai zanna gidan yari wasu shekara bakwai sabbi ba da hamsi bayan wa'ancan biyar da ya yi ba. Kun ga wato lokacin da yan nemi taimako shekara ta biyar, to da yan nemi taimako saboda ya shi mutunan Allah na kuma yan nemi taimako wani ba Allah ba, sai Allah ya ƙara mai shekara bakwai bayan biyar ɗin nan. Kun ga shekara goma sha biyu kenan. Mutane daban-daban suke. Akwai mutumin da in yanzu ya ji yunwa ya ce wa na taimaka min in ci abinci bai laihi. Allah bai kama shi da laifi amma akwai mutumin da in shekara guda ya bai ci abinci bai ce wani ce makanni ban ci abinci ba yayi laifi kowa da matsayin da Allah ya kai shi da shi ya kama shi in ya kai ka matsayin malami karantarwa kake tunatarwa kake ga mutane ka dawo kai kanka kai ka zuwa kana lance kana bi da taimakon mutane marmakon ka gwada mutane a nemi taimakon Allah kai ka gwada mutane a roƙi mutane to Allah zai kama ka da laifi shi yasa kuka ga duk malamai yan lancin za ku gane su cikin wahala kullum duk malamai yan lancin cikin wahala su saboda suna da matsayin da su ya kamata su gwada mutane su roƙi Allah to su ka roƙon mutane to gobe ka ce ka ce mai yaba roƙon mutane tunda kai a sarki kai ma saboda ƙwarewarka da zama sarkin roƙo in shi wajen alhaji ya ka zuwa roƙo kai zaune ka kai membari ka kashe yawa ga hili ka aza kujera kai zaune a kai ma alhaji takarda hita hona ya iske ka ka roƙai amma nan zai tawa ya kawo ba wai kai babban maroƙi kake to kun ga walakanci babu wanda za a yi a wuce mai a wuce shi saboda mutane gurgudun wanda Allah ya girmama ka gurgudun wanda ya kama ka Allah ya gafarta mana abin nan ai wato ba dan da yace uzkunni inda rabbika ba da bai danna shekara bakwai bayan shekara biyar ba sha sha biyu kenan ai allati makasa hafiz sijini shekarun da ya guda biyar cikin gidan yari qabla an yaqula udhkurni kami yace ka ambace ni wa majmu'u muqsihi duka zaman da Yusuf yayi fistijin cikin gidan yari isna ashara sana shekara 12 yayi gidan yari to kun ga gidan yari dai shekara 12 Yusuf na Yaquba na can na ta kuka bai gane shi ba gidan yari dai shekara 12 gidan rijiya gidan sarki kun ga shekaru da yawa za ku ga adadin shekarun duka baba ne Yakubu na can cikin damuwa da bakin ciki yana can cikin damuwa da bakin ciki bai ga masoyi ba Allah ya bai asma'ikal husna wa sifatikal ula wada kakkuren yema annabi Yakubu damuwa ta kakkawo mai Yusuf da ido nai Allah ka kureye mana damuwar mu amin duk damuwar da muke da ita kasar gata mu Allah ka kureye mana ita amin Allah da albarka sunayenka wadda ka ture damuwa gare su Allah ka ture mana damuwa Allah ka sauƙaƙa farashin abinci yadda yadda ka sauƙaƙa shi Allah ka ƙara sauƙaƙa farashin abinci yadda yadda ka sauƙaƙa shi Allah farashin sauran kayan rayuwa Allah ka sauƙaƙa su Allah ka sauƙaƙa su ka ɗaukaka darajar naira Allah ka ɗaukaka darajar naira ni ina son naira wato ina son naira ina son in ga naira darajarta ta ɗaukaka fiye da kowane kuɗi shi yasa na roƙo Allah ya ɗaukaka darajarta Allah ya gafarta mana to Allah ya ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah wa alaikum assalam
mafi akasarin mutane sun tsaye a kan cewa maholki idan ka yi maholki da daddare to ana sa ran wannan maholkin ba zai zamo gaskiya ba amma idan ka yi shi da subahin lokacin a subahin tana batun gabatuwa to ana sa ran wannan maholkin da ka yi zamo gaskiya
To ya dai tsayanan ya dai wato mawarkin asuba an yi zaton gaskiya gare shi shi mawalkin asuba ba dole na ya zama gaskiya ba amma dai an yi zaton gaskiya gare shi mawalkin dare ba duka an na ƙarya ba amma dai an yi zaton ƙarya gare shi ka gane saboda haka magana da ka faɗa tana da alaƙa ya an yi zaton gaskiya ga mawalkin asuba musamman kamar yanzu ka yi sallah asuba ga azumin ga na ramadana kun san ga azumin ramadana annabi sallallahu alaihi wasallam da an yi sahur masallaci aka wucewa ana sallah da wuri-wuri mutane sun kwana tsaye kuma ana gama sahur sun iya sallah asuba sun kwanta to ana mahalkai to an yi zaton alheri ga irin wannan mahalki to sai mu yi wa annabi masallaci sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم Allah muna roƙonka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta ya hannanu ya mannanu ya badi as-samawati wal ardi ya dhal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana Allah da albarka sunayenka Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana sabon zahin ga da yayi mana sallama Allah ka sauƙaƙa mana shi Allah sabon zahin ga da yayi mana sallama Allah ka sauƙaƙa sauƙaƙa mana shi Allah ka sauƙaƙa mana zahin watan Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana larurorin Ramadana duka Allah ka sauƙaƙa mana su ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ya Allah ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu, ka gafarta ma yannai da kannai da diya da iyali da zuriya uwayenmu. Mu duka Allah ka gafarta mana, Allah ka yahe mana, Allah ka tosaya mana, Allah ka taimaka mana, Allah ka karfafa mu, Allah ka girmama mu, Allah ka darajanta mu, Allah ka karrama mu, Allah ka tuwa mana asiri duniya da lahira, Allah ka hishe mu kunya duniya da lahira, Allah ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira. saboda darajar sunayenka Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya mu bayan ka bayan Allah musulmi da ba su da lahiya Allah ka warkar da su Allah bayan ka bayan Allah musulmi da ba su da lahiya Allah ka warkar da su bayan ka musulmi waɗanda aka bi bashi Allah ka ba su abin biya Allah ka taimaka musu su biya bashi matasanmu da yawa suna so su yi kasuwanci Allah ka ba su jari Allah ka ba su jari Allah ka ba su sana'a wadda ta dace da su masu nema aiki ka ba su aiki ka ba su iko su tsare amana su da ya kamata saboda ramar ka Allah ka taimaka mana ka tosa yawan matasa matasa da yawa masu so su yi aure Allah ka ba su abin aure Allah ka ba da hili ka ba da abin gina ta Allah ka ba da hili ka ba da abin gina ta ka ba da mata ka ba da abin aurenta kuma ka zaunar da su lahiya ka ba da jari ka ba da abinci ka ba da abin sha saboda rahamarka Allah roƙonka makai ka tausaya mana mu ga Allah ka haɗa kan mu ka haɗa kan mahukuntan mu Allah ka haɗa kan mu ka haɗa kan mahukuntan mu Allah ka haɗa kan mu ka haɗa kan mahukuntan mu Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kare kare maka kare su da mu da su Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna makoman mu yadda kake tara mu wannan bagire Allah ka tara mu cikin aljanna haka Allah ka hada mu aljanna haka Allah ka raya mu ahli sunna Allah ka kashe mu ahli sunna Allah ka tada mu cikin ahli sunna Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah cikin aljanna ka samu cikin cikin makwabta ne Allah ka sa mu cikin makwabta ne Allah ka sa mu cikin makwabta ne saboda rahamarka Allah ka tausaya mana Allah ka biya mana duk bukatun mu na alheri wayanda ba na alheri ba ko Allah ka maishe su alheri ka biya mana duk abin da muka tsoro ka sani ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka ansa mana addu'o'in mu bayan ka bayan Allah musulmi yara da maya maza da mata waɗanda suka roƙe mu addu'a da waɗanda ba su roƙe mu ba mun roƙe ka Allah ka shirya su Allah ka shirya ɗayansu da matayensu Allah ka gafarta zunubansu ka kyautace aqidarsu da imaninsu Allah ka biya musu duk bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya abinda duk suka tsoro Allah ka kare su Allah da albarka alqur'ani ka zaunar da Najeriya Najeriya lahiya, ka haɗa kan Najeriya, ka haɗa kai ‘yan Najeriya, Allah ka haɗa kan Najeriya da Nijar, Allah ka haɗa kan Najeriya da Nijar, Allah ka haɗa kan Najeriya da Nijar, ka gusar da hitina daga cikinsu, ka gusar da hitina daga tsakaninsu, ka gusar da hitina daga cikinsu, ka gudar- ka gusar da hitina daga tsakaninsu, ka haɗa kansu ka sa son juna tsakaninsu, ka sa taimakon juna tsakaninsu, mu kuma jama'a su Allah ka haɗa kan wuri guda, Allah ka sa son juna tsakaninmu, Allah ka zaunar da arewa lahiya. Allah ka zaunar da arewa lahiya, Allah ka shirya shugabanninta, Allah ka zaunar da jihar mu lahiya, Allah ka zaunar da jihar mu lahiya, do wani labari da bai da daɗi Allah ka gusar da shi, do wani tsoro Allah ka gusar da shi, do wata hitina Allah ka gusar da ita, Allah da albarka alƙur'ani cikin watan Ramadana muke roƙonka Allah ka zaunar da ke lahiya, Allah ka zaunar da jihar ka lahiya, Allah ka zaunar da jihar ka lahiya, Allah ka gusar da hitina kowace iri, Allah ka gusar da tsoro kowane iri, Allah ka gusar da hirgita kowace iri, Allah ka zaunar da jihar ka lahiya, Allah ka shirya shugabanninta, Allah ka shirya shugabanninta, Allah ka haɗa kan suri guda, Allah ka haɗa kan suri guda, Allah ka sa su zama tsintsiya maɗaurinki guda, Allah ka gusar da hitina tsakaninsu, Allah ka gusar da hitina tsakaninsu, Allah ka zaunar da mu lahiya, Allah ka zaunar da su lahiya, ka taimake mu kakka taimake kowa a kanmu, Allah da mu da su ka taimake mu kakka taimake kowa a kanmu, Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu, Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu, Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kanmu, ka kare mu ka kiyaye mu, malaman mu duka Allah ka shirya su, Allah ka ƙara musu ƙarfin imani, Allah ka ƙara musu ƙoƙari ga addini, Allah ka kyautace aƙidarsu da imaninsu, Allah ka kare mu ka kare su, ya Allah ka kare mu ka kare su, ya Allah ka kare mu ka kare su, ka ba mu aljanna firdausil ala, ka kare mu daga azabobin wutarka, Allah ka ba mu aljanna firdausil ala, Allah ka kare mu daga azabobin wutarka, Allah ka ba mu aljanna firdausil ala, Allah ka kare mu daga azabobin wutarka, da mu da uwaye da uwayensu, da yannai da kannai da ɗiya da iyali da zuriya baki ɗaya, ka ba mu kariya ta musamman, ka ba mu tsaro na haƙiƙa, kare mu daga maza da sharrin maza da sharrin mata, da sharrin mutane da aljanu da sauran halittun, da albarka sunayenka ka riƙa mana ɗiya da zuriya, dukan su manya da ƙanana maza da mata ka riƙa mana, ka sa musu albarka, ka kare mu ka kare su. ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam